wanda ya ƙara fitowa ya taɓa mutuncin Mustapha Hamza Buhari ba kwana wallahi sai mun ɗauki kwakwaran mataki a kansa. Ai duk wanda yake zuwa yake faɗar ba daidansa ba babu wani wanda ya taɓa fitowa ya zo ya faɗi ba daidansa ba.
Idan har ba kwana yana so mu bi shi a matsayin jagora ya tattara 'yan jam'iyyar APC ya je mu taya mai girma gwamna murna idan muka je muka dawo lafiya wallahi azimu daga ranar mun dina rigima da shi za mu bi shi.
Kuma baba ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana dariya ko baka dariya baba ko bangon duniya ka tafi ka je ka tsaya a can sai mun cafko ka Allah ya sauke ka daga kan wannan gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf shine gwamnan Kano da yadda Allah Allah dan Muhammadu Rasulullahi kakka kawo wani sanadi da za a rantsar mana da gandu da ranar 29 ga wata abba za a rantsar
Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kana barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan baima 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakinsu ƙarƙashin sashin nan na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa sunana Abdulkadir Yusuf Gwazo da zan kasance da ku a cikin wannan shiri na yau tare da abokin aiki Ahmad Rabiu Ja'in Ahmad Rabiu Ja'in barkanka da wannan lokaci Abdulkadir Yusuf Gwazo ya hada-hada ya kuma Juma'a to alhamdulillah ya kuma yanayin aikin?
Wallahi aiki alhamdulillah abin da ba a cewa komai.
To ya siyasar take a yau kuma da ina za mu fara?
Za mu fara da bangaren gwamnatin tarayya. Abdulkadir ka san jam'iyyar PDP ta fitar da wata sanarwa na cewa ita fa tana kalubalantar fitar ko yawan fita da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi.
Inda ta ce ma fitar da ike yi ba wai yana fitar bane domin aikin kasa yana fita ne domin raɗin kansa.
Shugaban jam'iyyar PDP na kasa Uche Sakandas shine ya bayyana haka yau din nan.
Ka san a yau din dai shugaba Muhammadu Buhari yana kasar Amurka ne?
Ka san jam'iyyar PDP ta yi zargin cewa bai kamata shugaban ya fiye fita ba duba da cewa ga matsalolin tsaro da ake samu a wannan ƙasa.
Inda ta lissafa waɗansu jihohi kamar su Zamfara, Benue da Taraba dukkaninsu ana samun rikice-rikice daban-daban shine jam'iyyar take ganin cewa imai da hankalinsa akan magance waɗannan rikice-rikice da ake yi a ƙasar nan.
Maimakon yawan fita su kansu ƙasashen waje.
To ka san ko a jiya ma ita majalisar wato majalisar dokoki ta ƙasa kenan sun gayyaci shugaban 'yan sanda na ƙasa wato Muhammad Adamu kenan da ya zo gaban majalisar yi mata bayani akan al'amuran garkuwa da mutane da ake fama da shi yanzu haka a ƙasar nan.
Musamman ma a wasu daga cikin jihohi na ƙasar nan.
Kasan ɗan majalisa mai barin gado sanata Shehu Sani na jam'iyyar PRP daga tsakiyar Kaduna shine i gabatar da wannan ƙudirin.
Kasan majalisar ta gayyace shi ne akan yayi bayani akan kashe wani ɗan ƙasar Burtaniya da aka yi da kuma sace wasu mutum uku a jihar ta Kaduna.
To wannan haka yake sai dai anan mu ce Allah ya kyauta.
Ina ga Abdulkadir mu dawo fagen siyasar nan jihar Kano.
Wato mu fara da karamar hukumar Kumbutsu.
Karamar hukumar da ake ta yawan cece kuce a kanta?
Ka san dai ko a wannan makon ma dai siyasar ta fi kamari ne a karamar hukumar Kumbutsu.
Ka san mafi yawancin al'ummar musamman 'yan siyasa a karamar hukumar Kumbotso ba ma iya 'yan jam'iyyar adawa ba ta ita kanta jam'iyyar APC akwai dan wani rikicin cikin gida da yake damunta a karamar hukumar idan baka manta ba a shekaran jiya ne wanda ake cewa jagora a yankin karamar hukumar Kumbotson wato Hamza Buhari ba kwana i taron manema labarai wanda har ya bayyana cewa ƙara taɓa muhibbarsa ma'ana mutuntakarsa kenan zai gurfanar da shi a gaban kotu akan wannan batu ne rabi basar daune na jam'iyyar apc ya shigo yana cewa ba za su bi jagorancin honorable hamza buhari ba kwana ba mun dade muna faɗa cewa hamza buhari ba kwana ba za mu bi jagorancinsa ba cikin ikon allah sai gashi shi da kansa ya tabbatar shugaban jam'iyyar apc na karamar hukumar kumbotso ya zo ya daɗa tabbatarwa ina gaya muku cewa rigimar take faruwa a karamar hukumar kumbotso wallahi azimu jagorancin ba kwana in dai a haka zai tafi ba ma yi ba za mu bi shi ba mutanen a karamar hukumar kumbotso mutane ne fulani masu iya kana da karamci wannan ta sa suka kau da kai har bakwana ya zo ya zama jagora ya ɗauko ɗansa ya ɗora kansila sannan bakwana ka sani kana maganar cewa za ka kai mutum kotu lahallazi ka riɗe misali baka gani ya ce zai tafi kotu ne saboda idan an taɓa masa mutuntaka ba mu taɓa zuwa mun taɓa mutuntaka ba a matsayinsa na mutum mai daraja da kima yana nan amma jagorancin da yake mana a siyasance a karamar hukumar kumbotso shine ba mu yadda ba ba za mu yadda ba ina gaya maka mutum ne da bai iya jagoranci ba bai taɓa ware wata rana yau ya zauna da 'yan jam'iyya a ƙaramar hukumar Kumbotso ba idan har ba kwana yana so mu bi shi a matsayin jagora ya tattara 'yan jam'iyyar APC ya je mu taya mai girma gwamna murna idan muka muka je muka dawo lafiya wallahi azimu daga ranar mun daina rigima da shi zamu bi shi ina gaya maka duk wanda yake gadara cewa shi lauya ne ya tafi makaranta ya karatu lauya in Misali, kuma ya ai- ki billahi ladi zamu zo mu yi rigima da shi ka tire rigar ka ta lauya ka sa rigar siyasa ka zo mu ci mutumu da kai da kai da ba kwanan ba ku sai mu kallo ba a siyasance misali ai a karamar hukumar kumbotsan akwai wasu yan jam'iyyar APC din kuma da da suke zuwa suna yaban shi kansa Hamza Bakwana gaya mun ɗaya daga cikin mutane suka fito suke ban Hamza Buhari ba kwana in ban da wannan shugaban na je kana yi kana jam'iyyar APC tunda ake zaben mai girma gwamna a gaya mun inda shugaban jam'iyyar APC na kun motso da Hamza Buhari ba kwana suka taba tsayawa suka ce a zaben mai girma gwamna mai girma gwamna Hamza Buhari ba kwana kar ka ƙara bashi dama na san akwatinsa na san lokacin da yake zaɓe muna tsaye hasali a ranar ma kashe wayar sai sai bayan an gama zaɓe ya kirawo wasu jagorori mai girma gwamna in dai har za a ƙara yin zaɓe a ƙaramar hukumar kuma zo kar ka ƙara jagorantar da mutumin nan ba za mu yadda da mulkin mallaka ba ko kana so ko baka so wallahi sai mun yaƙi ya jagorancin Hamza Buhari ba kwana to Rabi Basar Daune kenan na jam'iyyar APC fitar sake da wuya sai makarɓi bakuncin ɗan na audu gidan shanu shi kuma inda yake jaddada kalaman jagora hamza bahar bakwana da i a madadin jagoranci na karamar hukumar kumbotso mustapha hamza buhari wa kwana mun ji daɗi na fitowa da ya gaya wa mutane wanda suke zuwa suke ɓata mai suna a kafofin yada labarai musamman wannan kwamiti na ɗin namu na karamar hukumar kumbotson musamman na taranta gabas muna nan da muna shirye-shirye akan duk wanda ya ƙara fitowa ya taɓa mutuncin mustapha hamza buhari ba kwana wallahi sai mun ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kansa mu so ma Madugu da kansa ya fito ya wannan jan hankalin ba mun so wannan kwamiti ɗin namu ne ya jawo duk wanda ya zo ya ci mana mutunci a gidan rediyo idan an ga yayi ba daidai ba za a nusashe da shi ba ai duk wanda yake zuwa yake faɗar ba daidansa ba babu wani wanda ya taɓa fitowa ya zo ya faɗi ba daidansa ba ai Mustapha Hamza Buhari ba kwana jagora ne mutum ne jarumi wanda ya kai a yaba mai idan baka fito kaya bi Mustapha ba kwana babu wani dalili da mutum zai zo ya faɗi wani aibinsa tunda me yake yi a ƙaramar hukumar kumbutsa kullum shine kwanci tashi akan yaɗa munufo na Dr. Abdullahi Umar Ganduje babu wani dalili da zamu zuba ido mai zuru mutum ya zo ya dinga cin mutuncinsa idan magana ne na waɗanda ba su cancanta ba ga ciyaman na antifa irin waɗannan ya udan shana ai su ya kamata a ce a dinga fitowa kafofin yaɗa labarai ana faɗar antifatin da suke wa mai girma gwamna ba irin jagorori na garba ila mai sauraro ya ce ku kun zama wanzamai ba kwa san jarfa amma ga kuna so a taba wani eh to ai dukkan wanda yake a karamar hukumar kumbotsa wannan abin da na gaya ma basira ina mai tabbatar ma ya san wannan mutumin shine shugaban antifati na karamar hukumar kumbotsa ina son in ja hankali da wannan mutumin in ja mar kunne siyaman CRC na mazaɓa ta na saranta gabas nan da wasu lokutan wallahi sai mun zindimi wannan kujerar tashi sai dai ya koma can kasarsa inda ya fito ya zo ya ci gaba da gyaran cotalarsa kada a ce a jam'iyyar apc a karamar hukumar kumbotso siyasar ta dau dumi duba da cewa iku iku ma rigima kuke da junan ku e ai wannan mutumin da nake gaya ma duk mutumin da zai zo yaƙe ka a jam'iyyar ka idan ka yaki ta shi daga jikinka ina tanin ai ba laifi kai ba irin su Abdulhadi Abiola su ya kamata a ce an yi wa wannan ciyaman CRC na mazaba musamman a abokan mu jarumai abokan aiki irin su Aminu Musubahu Ciranci irin su Sa'idi Yalo gidan shanu mutane ne samari ne matasa masu kishin al'umma masu kishin wannan gwamnati da Abdullahi Umar Ganduje ɗan na audu gidan shanu kenan na jam'iyyar apc mai kare muhibbar jagoran apc a ƙaramar hukumar kumbotso honorable hamza bahar bakwana to ka san ba wai iya shi kansa dan na Audu ko Rabi Basar Daune ba akwai Suleiman Akilu shi ma dan jam'iyyar APC ka san ya shigo ne yana magana akan irin abubuwan da suke faruwa a karamar hukumar ta Kumbotso wato kan wancan kalamai da jagoran apc a ƙaramar hukumar kumbotson yake kenan wanda ya ce su faɗi yanda za a yi fa sai sun faɗi gaskiya a karamar hukumar bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara jaddada mu ga manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu masu ra'ayi ne yan wannan kungiya mun ji wata doka wacce ta fito daga karamar hukumar mu ta Kumbotso wanda mun san in babu rami ba abin da zai sa a ce ga rami mu tsammanin da muka yi a irin zargin da al'umma suke yi mana mu yan halaliyar karamar hukumar Kumbotso in za a kafa kwamiti za a kafa kwamiti ne domin a binciki abubuwan da al'ummar cikin gida da waje suke faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne mai sauraro zai ce wannan bayanai da kake wai ina ka dosa ne ai abin da muka dosa jam'iyyar APC a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu ta KEP farar tafiya wanda mu ba ma jin tsoro ba ma zagin kowa muna masu biyayya daga kan shugabancin ƙasa zuwa shugabancin ƙananan hukumomi zuwa na jiha ba mu ji an kafa doka ko shi mai girma gwamna ya ce a zo a yi wani abu na ƙwarya-ƙwarya na shugabancin da za a hukunta waɗanda aka ce sun masa laifi ko sun wa al'umma ba yaya za a ce an kafa kwamiti don a hana mutane magana ta gaskiya to ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne abinda suka nuna sun nuna wa mutane ma cewar abinda ake zargin ya faru kenan baka ganin cewa yin hakan zai samar da maslaha a yankin ƙaramar hukumar kumbotson ai wannan shine ma zai haɓako da rigima mun manyan mutane sun ja wannan karamar hukuma a baya an yi tafiya ta lumana babu cin mutuncin kowa amma yanzu an ɗauko wa'inda ba su san shekarun jiya ba ba su san jiya ba su yau suka zo to ko dai mutum kowaye a karamar hukumar kumbotsa a siyasance mu ya san su waye da mu yayi shekarun jiya da mu aka yi jiya kuma yau din ma gashi ana yi wai suwaye waɗannan mutane suka fi wannan dokar kuma ko su wane ne sun san kansu mu ba ma zagin kowa illa mu faɗi gaskiya tsakani da Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da agazawa wannan kungiya ta mu ta kumbotsa element progressive forum domin ba za mu ki faɗar gaskiya ba ba mu so yin magana akan komai ba amma domin mun ji dokar da aka ce an kafa barazana ce ga ɗan siyasa a hana shi faɗar abin da yake cikin zuciyarsa shi fa abin da yake cewa fa duk mutumin da zai taɓa mutuntaka tasa idan ya taɓa to kotu ce za ta raba su da shi menene laifinsa dan ya faɗa haka?
babu maganar kotu a wurin 'yan siyasa duk ɗan siyasa kwarai ba zai so i kai kowa kotu ba domin shi ɗan siyasa baya son ƙara wa kansa abokan gaba illa i rage Suleiman Akila Aliyu na kungiyar KEP a karamar hukumar Kumbotsa kenan To idan muka bar ita kanta karamar hukumar kumbotsan, ka san akwai tsohon SA makabarta.
Alhajiji na guda kenan na jam'iyyar PDP Kwankwasiya ni abin da yake bani mamaki abin da yake bani takaici Allah mai tsarki ne baya karba sai tsarkakakke domin abubuwan nan da ake yi ka duba aika aika da barna da aka yi a gama wannan abin takaici ne wannan abin rashin jin daɗi ne amma ba daidai bane ai barna ai ta'adi a gama Wataƙila mai sauraro sai ya ce duk wannan shaguban da kake kamar wani irin sako kake so ka eh yi.
to ai sakon me shi ya san an aika mar da sakon kuma sakon ya karbi kayansa wannan abin bakin ciki ne zan yi amfani da wannan dama in gaya wa wa'annan mutanen gaskiya bai kamata aiwa dimokuraɗiyya ƙanshin mutuwa aiwa dimokuraɗiyya abin da aka ga dama ba.
Me aka yi demokradiyya?
To ka duba abin da aka yi wa mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila, ka duba yankan kunkurin balar da suka yi wa Kawu Sumaila. Duk abin da Kawu Sumaila ya mutu na alheri dan an ga Kawu Sumaila ina son Buhari, aka rantse aka ce sai an dawo da Kawu Sumaila ƙasa. To Kawu ba zai dawo ƙasa ba, ku ne za ku dawo ƙasa da yadda Allah Abba ya kusa karɓar kujerarsa.
To amma misali ai kawo Sumailan ba cewa aka yi an cire shi ba.
To ko cewa aka yi ba cewa aka yi an cire shi ba mutumin da ya ce ba zai je i karɓi kujerar nan ba sai an yi ajali sai an rubuta takarda aka rubuta takardar nan aka yi ajali a gaban shaidu amma saboda rashin girmamawa kuka zo kuka yi wa kawo wannan abun wannan abun bakin ciki ne wannan abun bakin ciki ne abun rashin jin daɗi ne Baka ganin misali a tsarin demokradiyya dama akwai idan an yi zaɓe misali baka gamsu da shi ba za ka iya zuwa kotu.
to ya ai ba magana an gamsu ko ba a gamsu bane wannan magana cin amana ce domin ya zamu zauna ni da kai mu kulla amana kuma a tafi wani waje a ci amana wannan abun bakin ciki ne zan yi amfani da wannan dama yaran mu a ce an kama su irin su Salisu wa Yahaya hotoran nan amma a ce dan rashin kishi wasu mutane namu su dau hula su tafi gurin wannan mutumin wanda ya kama mana yara kuma sannan a ce sun je a matsayin su na yan kwankwasiya to duk wanda ya je a matsayin sa na jagora ko dan kwankwasiya to za mu cire wa mutum hularsa wannan jan kunne ne mutanen da suka ga kwankwasa magana mutanen da suka yi wa kwankwasa abin da suka ga dama kuma ku tashi ku je gurin su wannan abun bakin ciki ne mu abin da muke faɗe mu kwankwasiya ba kana gani muka bar gwamnati da kuɗi da kayan aiki da komai da alfarma ba amma saboda mun ga ba a kishin mu a can ga mutum mai daraja mai mutunci mai ganin mutuncin mutane mai magana daya shine abin da muke so kullun a jihar Kano injiniya Muhammad Rabi Musa Kwankwaso kuma wa'annan profesoshin wa'anda ba sa faɗar gaskiya muna so profesa ya zama mai daraja mai mutunci mai tsoron Allah kuma baba ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana dariya ko baka dariya baba ko bangon duniya ka tafi ka je ka tsaya a can sai mun cafko ka Allah ya sauke ka daga kan wannan gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf shine gwamnan Kano da yadda Allah Allah dan Muhammadu Rasulullahi kakka kawo wani sanadi da za a rantsar mana da gandu da ranar 29 ga wata abba za a rantsar tsohon SA makabarta kenan Alhajiji na guda na jam'iyyar PDP Kwankwasiya Kasan bayan Alhaji goda akwai kuma tattaunawa da abokin aiki Muzammil Ibrahim ya kasai yayi.
kana nufin tattaunawar da aka yi kenan da Ibrahim Falke shugaban kamfanin cika dan Construction Nigeria Limited kuma shugaban kungiyar nan ta bayan wuya sai haƙuri daɗi ya ƙi samuwa Kasan shi dama ya ce ai bayan wuya wai sai daɗi yanzu kuma ya zo ya ce bayan wuya sai haƙuri to wai yaushe daɗin nan na falke zai zo ne To ya da yi bayani a ciki sun tattauna ne da Ibrahim Aragetsu na jam'iyyar PDP.
inda shi Ibrahim Falke yake cewa babu wani jagora ko kuma babu wani ɗan siyasa sai gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Ka san Ibrahim Aragetsu shi kuma ya ce shi fa babban jagoransu ko babban ɗan siyasarsu shine Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
Falke me yasa ka ce babu ɗan siyasa kamar Ganduje in ka hada shi da kwankwaso saboda na san ganduje na san kwankwaso kuma yanda na samu dama na higa ofin kwankwaso muka yi arsa da yi da na samu wannan damar na higa ofin baba ganduje mun yi arsa da yi da yanzu na hawa motoci ba dan komai ba baba gandujen nan ba kawai sunan kamfanin cika dan kwansurohin Najeriya Limited yake gani yake a bayi dama ya je ya dinga tsaftace sakatariya Audu Bako duk wata an nemi ta goma shi da wasu yan kuɗi ni ko nake yawan marayu nake yawan tsofaffi wanda ba su da 'ya'ya ba su da yadda za su yi suke tsaftace sakatariyar na kullum kuma godiya suke da wannan kawai na tabbatar da cewa gandu da ya fi kwankwaso kaji ara getso wai gandu ya fi kwankwaso saboda ya taimaka masa ya samu ayyukan yi kame zaka ce akan wannan To, na yi wani bayani a kan Rabi'u Musa Kwankwaso. Ai, wanda ya fi jama'a, ka san magana abba gida gida shi ne ya fi jama'a. Amma ko an ci ƙura'a shi ya ci zaɓen nan. Mu ba mai zaba a ce wai dan Allah kotu ta bamu ka bamu akwatin mu ka ka- a bamu. An ce wai a yaya gandu zai fi zaɓe. A yaya gandu zai fi zaɓe. Ku fito su yi magana mana. Ana na fi na fahimta mu ba mai zaba. Saboda Allah dan Allah wallahi kotu shi ka bamu kujerar mu. In Allah da ka ka duba wannan sha'aban sha'ana aka bai kujerar mu. NPDP suna tantance mai munna. Saboda haka mun ka ba za mu yadda ba. Saboda kowa ya san gandu da ana ci zaɓe su fito su yi magana mana. Amma mu ba ba mu da wannan ba.
Falke kaji yana cewa duk da wannan gurin naka da kake cewa yana maka ayyuka wai nan gaba kaɗan za a kwace ma kujerar ta dawo hannun kwankwasiya.
to waye duk wani mai jar hula sunansa bayan wuya sai dako mulki ya ki samuwa saboda haka ba wanda zai ba su kujera ta me za mu fa muka ci zaben nan daman fa wato ainihin abin da yasa har suka samu ma likimo muka yi musu kamar mage ce da tsera ka san ba za ta kama shi lokaci da ta kai ba Waye majen waye ɓeran?
A'a, ai wato ina tabbatar maka kamar yadda na gaya ma tsammanin ka ga shi kwankwaso wato mu dan bayi wata ɗan raga ne kanan kamar zai ta har ya fara barazana fa yana cewa yaran nan na yara na ne fita suke haka shikenan da muka ce in konkulusin da muka yi taraf sai gudu Abuja Kaji ara a shawai kwankwasa ma guduwaye da ya ga za a kale shi me zaka ce?
a to kwankwasa ai bai taba zuwa ga abuja ba amma kai kwankwasa yana da gari yana ta ya ce ina tafi ko suna cewa yana kaduna ko ba mai zama saboda haka in Allah da abba kabir shine yan kai an ba mu kujerar mu ba za mu yi ta zauna magana ba abba kabir shi shine yan takara lokacin mu guda arba'in hudu kowa ya san abba ne shi daɗi amma kun yi aika aika ba za mu yi ta ba saboda haka a ina suka ci daɗi su fito su yi magana mana muna sa kotu dan Allah ka ba mu ka ba mu kujerar mu ka duk wannan rigima a ce bangaren kawo shumela mu muna koyon bayan kawo su mana a bai a bai kujerarsa wanda aka ce gandu da shi haɗa wannan faɗa da ake yi an ce wai kabir ga ya ce a da kabir ga ya ce Amma ya ce ku ƴan kwankwasiya ba ku da wata hujja da za ku iya karɓar mulki a hannun ganduja.
a kan mene ai ka san kotu aka yi shari'a kuma dole sai an bamu wani kujerar mu ko da a randa da shi sai an bamu kujerar mu dole ko da a randa da shi ba za mu da ba shi amal kana ji magana dala fati dala fati ibo kudi yana yana tuya yana gubar a a ajirinsa ba za mu da ba To to falke kaji wai har dala ya taso da wannan magana ba ta wuce bane an ce wai gwamna yana danna dala kai kai da daga siyaka ta faru.
To ya za ta ina danna dala? Shi kwankwason ba dala ce ta sa yake neman dalar ne ya fa yaje ya zama sanata shekara hudu daidai da famfon bultsatse bai kawo santarar ba kaga ya wanke dala a boye. Wani wa bakan duje ma sharra aka yi masa aka nuna dalolin nan kuma ni abin da nake tsammanin wannan dalolin ma ka san ba bakan duje ya aurar da yansa sun je wajen bada sadakin nan a nan suke dauke dauken nan suka jajjona sadakin yansa ne.
Sarakin ya sai sa alju?
Ah, To sadakin aka baka sadakin yanka a ina za ka saka?
Au, Kaji shi magana da yake kwankwasa ya je sanata amma ba ku yi aikin komai ba.
a to shi na ruwa shi da wannan magana ai ka san kwankwaso da aka ce wai ya kaci kuɗa su ɗaya ai na kwankwaso ne tasa kwankwaso ai ta kowa ba ɓarawo wani ba ni innan ina so gandu da kaji islam kaga ban taɓa zaɓa gandu da ba tun da nake a duniya amma ai ina so mu shirya da shi to a kawo mun kuɗi tukuna da mota a sanan da in jawo gurin gandu da Dama ba aƙida kake yi ba?
a to ai ka san kowa ya san ɗan pdp ne idan ana so a a- a neme ni ko dan taɓa zaɓa gandu da ba ko dan gwamnati ba na zuwa an san kowa abba kabiru muke yi an san kowa abba kabiru muke yi Yanzu an baka kuɗi da mota zaka koma ganduja?
a idan an bani kuɗi da mota dan dawo amma kowa ya san ni ba ji mutum yi a maganar da amma ai barin ga maka yara yan makaranta suna rubutu a ƙasa a kawo banci na gaman da su da ma saboda ina roƙon kai sadu isa gwamnati kadu islam an ce wai mutum wuce ne har yanzu bacci ce amma an ce wai To ai yana batun gashi kuma an ce ya ci zaɓe.
a to bacci ce an ce ya je sojiya waje ya wuce ya kwashi a yansa ya kwashi matar shi ya tafi da ita. ai mun san wai an ce ya rawo jiya ba mu san ko ya rawo uhu Falke kaji abin da dan uwanka ya ce shin aka bashi kuɗi da mota zai koma tafiya ku kai ma kuma dama cewa kake bayan wuya sai hakuri daɗi ya ki samuwa kai ma ashe duk tafiya ta kuɗi idan aka baka kuɗi da mota zaka iya koma kwankwasiya?
ai ina gaya ma ni ba kwankwasa da kwankwasiya wallahi ba su isa su saye ni ba ina gaya ma a kwankwasiya mace ɗaya ce ta farar zakanya maganin baƙaƙen shanu hajiya amina shatsodi ita nake ta roƙo ta dawo gaban baba ganduje domin ta zauna lafiya yanzu da shatsodi tana cikin tafiyar nan ina tabbatar ma ba mota ba ko jirgin sama da yanzu na mallaka Wato dai gurin da kai kake za ka karɓo na abu.
ban tun da muka raba tafiya da ita sai dai mutunci ba ta alheri kenan A'a, na gaya maka lokacin da muna tare da ita ita ta dauke ni ta kai na haƙofin kwankwaso muka yi gaba da gaba da yi ita ina jar hularka na ce ni ta ke na daga ganni da jar hula wanda ka ganni da gajeren wando ina yawo a mazaɓata ita yau fa za a sa jar hula bayan da zan yi ta ɗauko ta saka min muka ci gaba da ita kuma tun da aka samu har hular na ta mutu ban wanke ta ba ranar da aka ce a cire wannan jar hula ranar na ɗaga fulo na na saka ta ran da baba ganduje ya cire tasa ni ma na cire tawa ni dai ina nan da baba ganduje mutu karaba ka ji shi da jar hula bai har abada kai ma ka- akwai alama za ka iya da jar hula kenan a to ai barka da gaba ka akwai wani shugaban ƙananan kuma mutala tilan gado me kashi na sarawa ai amsa labari me kashi na sarawa aka aka aka yi aka cikin zaɓe me kashi ai ya kama ka a mara masa mara shi ya aka ya zo goga abin nama gawuna ya zai sa aka aka kama shi sai da suka farce mai jiya me yasa aka me yasa ya- aka zo ka tono faɗa to yanzu ara saboda yanayin lokaci ga Ibrahim Falke da me yake burge ka a siyasa a to abin da ya ji daɗi an burge shi ya ji daɗi abin da ya sa mili innan na yadda amma yanzu ina gaya maka ni ba zan yi ba zan yi ATP amma in an in an sayi ni zan dawo a bani mota da kuɗi amma idan yana so ya dawo gudun gudun bandira na idan an ci an yi shawara da mutane da ƴan majalisu na sai in dawo To Ibrahim Falke ka ji kai kuma da me ara yake burge ka a siyasa ai ara ba shi da ba shi da aƙida ya ce wato Ilyasu kwankwaso kwanan ba amma alƙawarin babur yake ya dawo aka hana shi yanzu yake so a bayi kuɗi da mota to ni in dai zai dawo zan bayi manajan darakta a kamfanin cika ɗan ka karba eh to eh, kawo mu gani Tattaunawa kenan da abokin aiki ya yi da waɗannan 'yan siyasa guda biyu Ibrahim Falke da kuma Ibrahim Aragetso suke bayyana mabambanta ra'ayoyinsu.
Abdulkadir kafin mu yi sallama akwai Alhaji Sani Garka dan Batta na Santoriya ta Arewa. Zai aurar da ya a Asabar din nan.
Inda wannan fili na hangen dala yake taya shi murna.
Za a yi ne da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a ƙofar gidan Alhaji Sani Garka da ke dan Batta.
To anan sai dai mu ce Allah i sanya alheri, Allah i bada zaman lafiya ika kuma kazantar ɗaki amma ba ta rashin shara ba.
Amin.
Ja'in anan nima akwai katin ɗaurin aure na shi kuma abokin aiki ne Alhaji Shehu Adamu Abdulaziz Tudun Wada wanda zai aurar da 'yarsa Aisha Shehu Adamu kenan da angonta Anas Bashir Adamu wanda ɗaurin auren kenan za a yi shi da misalin karfe ɗaya a ranar Asabar a masallacin Ihya'u Sunna da ke unguwar Gwammaja.
shi ma dai muna taya shi murna Allah ibada zaman lafiya Allah ya kawo kuma kazantar ɗaki.
Wanda kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala.
A madadin jagoran shirin Muzammil Ibrahim ya kasai sai abokin aiki da muka gabatar tare da shi Ahmad Rabi'u Ja'in har ma da Khadija Rabi'u Indabawa duk a madadin su sunana Abdulkadir Yusuf Gwarzo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.